وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah bakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na 19 ga watan Ramadan
daga can din ne ina ga
وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na 19 ga Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam tana 1447 wanda ya daidai ga takwas ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma baya mun tsaya za mu tashi kai kan aya ta in fadan Allah tabaraka wa ta'ala da yace laqad nasarakum Allahu fi mawadin kathiratin wa yawm hunayn mun tsaya kan aya ta 24 za mu ci gaba akan aya ta 25 ko 35 ne ko bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
Allah madaukakin sarki ya ce laqad nasarakum Allahu fi mawaqin kathiratin wa yawm hunain Allah madaukakin sarki ya taimaka maku annabi da wanda ke tare da shi fi mawaqin kathiratin a wurare masu yawa wa yawm hunain kuma Allah ya taimaka maku lokacin da aka yi yakin hunain idh a'jabatkum kathratukum lokacin da yawan ku ya birge ku ya sa ku rujub ya sa kuka rinka ji da cewa kun isa falam tughni ankum shay'an id ajabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wannan yawa da wannan rujub da ya zo daga yawan bai wadatar da komi ba wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat sai ya zama na ƙasa ta maku kunci tare da yalwar ƙasa ɗin sun mawallaitun mudibiri sai kuka juya kuna masu ba da baya kuna gudu wannan aya ta sauka ne a yaƙi na hunayin yaƙi na hunayin yaƙi ne wanda ya faru bayan fathu makka Allah ya ce laqad nasarakum Allahu fi mawatina Allah ya taimaka maku fi mawatina a cikin wurare kaga bai ce fi mawatini ba saboda mafa'il ɗaya ne daga cikin sifatun muntahal jumu'a wadda take hana suna ya ɗauki jarra da kasra mamnu'un ne min sarf saboda sifatun muntahal jumu'a illa ce guda ta komo makama illatai ne tana matsayin illa guda biyu wadda ke hana suna ya zama munsarfi kaga yadda muka san harafi na jarra cewa in ka ce fillahi za ka cewa fillahi ba fillaha ba to nan ya ce fi mawatina walam yakul fi mawatini saboda mawatin mamnu ne min as-sarf jam'i ne na mawtin wurin da mutum zai zauna Allah ya taimaka maku wurare daban-daban mazauna daban-daban inda kuka yi yaƙi wa yawma hunainin kuma Allah ya taimaka maku a ranar da aka yi yaƙin hunain in ajabatkum kasratukum yaƙin hunain kamar yadda muka yi bayani baya ya zo ne bayan annabi ya yi fathu makka shekara ta takwas ga hijira a cikin watan shawwal annabi sallallahu alaihi wasallama yana barin makka sai ya tunkari hawazin hawazin da taqif ɗaya ne daga cikin ƙabilu na larabawa wanda fathu makka buɗe makka da aka yi ta koma ƙasa ta musulunci bai birge waɗannan ƙabilun ba sun ji haushin hakan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara ƙarfi akan ƙarfin shi to wannan bai birge su ba su kuma ma'abuta yaƙi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji cewa suna nan suna shirin yaƙashi sai annabi ya shirya zai yaƙi waɗannan mutane annabi ya tara rindina ta yaƙi wanda suka kai dubu sha biyu annabi ya zo da dubu goma waɗanda suka musulunta wajen fathu makka aka haɗa mutum dubu biyu suka zamo kamar dubu sha biyu suka fita tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana kan hanya suka tarda wata itaciya wadda mushrikai da suke rataye takubansu suna canfa wannan itaciya waɗanda suka musulunta daga fathu makka ba su daɗe daga fita daga kafirci ba da suka ga wannan itaciya wadda mushrikai ke canfawa wadda suke aje takubbansu a kanta sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya samo masu zata anwa ya samo masu zata anwa kamar yadda kafirai suke da ita irin wannan itaciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kun yi irin abin da yahudu suka yi wajen ɗan maraki da suka ce ya Musa ja'allana ilahan kama lahum aliha annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhalun ku dai mutane ne wanda ba su san ba ku san Allah ba ba ku san shari'a ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tinkari wannan wuri ya dauko adadi mutum dubu sha biyu to anan ne wasu suka rinka cewa lam nughlab lam nughlabil yawma an qilla a yau dai ba za a ci mu da yaƙi ba saboda kaɗanci kuma gaskiya suka faɗa sai dai shi rujin bai da kyau annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin cewa khairu sahaba arba'a wai in mutum da zai nemi suwane ne zai abota wajen tafiya to a samu mutum hudu su suka fi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairu saraya kuma yanki na rindina ta yaƙi wanda zai iya zuwa ya aiwatar da wani abu to wannan a samu mutum ɗari hudu in kuma runduna ce ta yaƙi khairun jaishi arba'atu alaf mutum dubu hudu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in runduna ta yaƙi ta kai dubu sha biyu lan yughlaba lan yughlaba ifna ashara alf an qillah in rindina ta yaƙi ta kai dubu sha biyu to ba a rinjayanta saboda kaɗanci da ke gare ta kenan yawan ta ya ishe ta to haka ne sahabbai suka ga ga yawan da suka yi wannan Allah yace in a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a yawan ku sai ya rinka burge ku kuka kai kuna alfahari da yawan ku to wannan falam tughni ankum shay'a wannan bata wadatar da ku komai ba wa baqat alaykum al-ardu sai ƙasa ta mahukunci bima rahubat tare da yalwa da ke ga ƙasa kaga aka yi hawazin da faqif mutane ne wanda suke ƙwararri wajen yaƙi mayaƙa ne ba na wasa ba sun ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tattaro rundunar yaƙi ƙwararri ne wajen yaƙi maharba ne na gaske me suka yi sai suka dakon annabi sallallahu alaihi wasallama nan da nan na kwari wanda annabi da sahabbai suka shigo suka yi dakon annabi nan da nan suna da maharba ƙwararre annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zuwa daidai wurin suka rinka yi masu ruwa na jifa kibiyoyi da takobbansu su tsara nan su harba nan sai da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su dubu sha biyun nan duk suka guje sai kusan mutum ɗari ko mutum tamanin yadda ake ambatawa wannan ba wanda ya tsaya tare da annabi akwai abubakar da umar da ali da abbas akwai abu sufyan ibn al-harif waɗannan dukka su suka zo suka tsaya tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abbas yana rike da lizami na alfadari wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kan shi yana jan shi shi abu sufyan ibn al-harith yana rike da abinda annabi yake saman kan shi annabi yana kan alfadari ne yana tunkaran mushrikai ga abbas yana jan lizama lizaman shi ga Abu Sufyan ba Abu Sufyan fa na Muawiya ba radiyallahu anhum a Abu Sufyan wannan ɗaya ne daga cikin ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wa sallam haka annabi yana ƙara tunkaran wurin kafiran nan Abbas da Abu Sufyan suna jarike alfadari na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib wai din yawan nan dake da fai na waɗannan mutane annabi cewa yake ni ne ma'aikin Allah ba ƙarya ba ana ibn abd al-muttalib ni ne dan abd al-muttalib maimakon annabi ya rinka koyewa ka a gane shi saboda duk taron wa ake nema shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai san wani abin da ake ce ma tsoro ba ya tunkare su tare da wacewan sahabban shi za a ce gaba daya daga inda dubu sha biyu aka barka da mutum tamanin ko mutum ɗari ai an gama wacewa waɗanda ke kusa da annabi mutane ne wanda suke yan kaɗan annabi alaihi salatu wasalam a lokacin ne ya ɗibi ƙasa ya watsa yana cewa shahatil wudu shahatil wudu a lokacin ne mala'iku suka shigo wannan yaƙi daga nan annabi ya rinka ce ma abbas ya yi kira ya kira ashabus samura wannan itaciya wadda aka yi bai'atul ridwan a gare a wajenta annabi ya ce a kira su a kira su abbas mutum ne wanda yake mai sauti mutum ne mai girman jiki da tsawo da murya wadda take mai kauri yanda ake hakaitowa in ka bi ba tafsiri na kurkubi cewa akwai lokacin da wasu suka zo makka suna sirin su yaƙe ta da ya ce wa sabaha da ya yi ƙara mata masu ciki suka rinka zidda cikinsu wannan dai wannan a'a kun san mu ba ba mutanen kisoci ba ne al-imam al-qurtubi ya kawo shi cikin tafsirin shi ya ambata amma ya kawo shi da sigatun tamrin yace qila ko ruwiya to da ya daga murya yana kiran sahabban annabi haka sahabbai suka rinka dawowa aka ce in mutum ya bugo dokin shi yaki kawowa sai ya sabka ya bar dokin ya taho ƙasa saboda karɓa kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga nan sahabbai suka ƙara dawowa kuma aka fuskanci yaƙi kuma aka ci nasara abin da ya faru ba a taɓa samun ganima ba a yaƙe-yaƙe wanda ake yi na musulunci kamar yadda aka samu ganima a yaƙi na hunain me ya faru rishin tunane mai kyau wajen ƙawwama al'amurra ko kuma dai kurum Allah in ya shirya abu sai ya kasance in ba haka ba ta ƙaƙa za ku cewa za ku fita yaƙi ba wai maganar mazaje waɗanda suke ɗauke da makamai ba a'a sai kin kwashi ke dukkan raƙuma kun taho da su dukkan matanku sai kun kwaso kun taho da su duk ɗiyanku sai kun kwaso kun taho da su duk kudin da kuka aje gida sai kun kwaso kun taho da su subhanallah wannan malik ibn auf shi ya bada wannan shawara akwai duraib ibn simma ya ce kaga wannan akwai rishin tunare ba ya ce in ya zamana mun ci yaƙi babu bukata da matar in ya zamana an ci mu da yaƙi kuma mata suna gida ba mu bukaci da zuwan mata da zuwa kankanan yara da kwasan raƙuma da dawakai duka mu tafi da su ya ce to wallahi dole su yi mai ɗa'a shi malik kenan to haka suka fi shawarar shi lokacin da aka zo aka ce su da yaƙi kaga da matan da dukiyan da 'ya'yan da dabbobin duka da dukkan abin da suka daina su don an ce ko waɗanda aka kame ke kaɗai sun kai dubu hudu arba'ata alaf Allah na mutane kenan raƙuma kaɗai wanda aka kame ke sun kai dubu sha biyu Allah
to haka aka ƙare sai ya zama na hazima ta same su wannan yaƙi ne wanda yake kaga Allah ya mai bayani na daban saboda yaƙi ne wanda ya sha bamban da sauran yaƙoƙi na Allah ya ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin lalle Allah ya rinka taimaka maku fi mawatin kathiratin a wurare wajen yaƙi daban-daban sai Allah ya keɓance Hunayn ya ce wa yawma Hunainin Allah kuma ya taimaka maku ranar da aka yi yakin hunayin in a'jabatkum kasratukum lokacin da yawan ku ya ba ku mamaki ya birge ku ya sa kuka rinka jiji da kai kaji dai yawan nasu fi'lan annabi ya ce ba a rinjaye irin shi saboda karanci to amma ji da kai abu ne wanda ke sa Allah ya nuna maka shi Allah ne Allahu akbar kadiba abu jahalin me suka yi jiji da kai yasa suka ƙi komawa lokacin da aka ce dukiyoyinsu sun tsira na suka ce sai sun zo sun yi sa mata su yi rawa su yi yanke-yanke su yi kwanaki a wurin suna alfahari can aka baro su Allahu akbar abin ne cikin a- a a cikin rijiya an watsa su to haka musulmi kana gani sun yi alfahari da yawansu to Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya nuna masu ba yawa ba ne taimako na Allah shi ke sa a ci nasara wajen yaki na'am sai ya zama da farko-farko an samu karaya saboda mufaja'a da aka masu nan ga maharba nan gefe nan ga maharba gefe ba wai tsarawa za su yi ba ta gane sa ne za su harbowa ku ga ku cikin kwari to ga kaza a yi kenan to haka aka samu karaya da farko sanadiyyar sanadiyyar wannan ji da kai da suka yi Hmm.
Allah ya ce in ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wannan yawa din bai wadatar da ku bai wadatar da ku komi ba wa daqat alaykum al-ardu qasa ta maku kunci bima rahubat da yalwa ta kasa din thumma wallaytum mudbirin sannan sai suka kuka juyo kuna masu gudu kuna masu ba da baya kenan wannan ya nuna mamu yadda saba ma Allah ke sa a samu karaya nan jiji da kai kawai cewa mun isa a'a ƙarfi na Allah ne cin nasara na Allah ne Allah yana iya bada shi ma ga 'yan mutane wanda suke 'yan kaɗan kamar yadda muka gani a badar amma ku nuna isa yawanmu ya kai makamanmu sun kai ba a iya yi mamu kaza saboda kaza to ya kamata da sojoji dukka su kau da kai da irin waɗannan furji cewa Allah ya sa mu gamu da su dai ba a yin haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la tatamannu liqa al-aduwi wa sallallahu al-afiya kar ku rinka burin haduwa da makiya ku nemi Allah ya ba ku lafiya fa idza laqitumu fa idza laqitumuhum fathbutu in kuka haɗu da su ku tabbata thumma wallaytum mudbirin Allah yace sai kuka juyo kuna masu gudu
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
Allah madaukakin sarki yace thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin sai Allah ya sabkar da natsuwar shi ga ma'aiki nashi wa alal mu'minina Allah ya sabkar da natsuwar shi ga mu'minai wa anzala junudan lam tarauha Allah ya sabkar da wasu irin rindina wanda ku ba ku ganin su mala'iku kenan wa azzaba alladhina kafaru Allah ya azabtar da kafirai da kisa da ake masu da tsoro da suka samu wa zalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon waɗanda suka kafirce ma Allah thumma yatubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha sannan sai Allah madaukakin sarki kuma ya karbi tuban wanda ya so bayan abin da ya faru din inna Allaha ghafurur rahim wallah Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne mai tausayin bayin shi ne thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim sai Allah ya karɓi tuban wanda ya karɓi tuban wanda ya so dan Allah mai yawan gafara ne mai tausayin bayin shi ne ثم أنزل الله سكينته على رسوله Allah ya sabkar da natsuwar shi ga manzo mun ji dai yadda annabi ya rinka gusawa gaba gaba yana neman kafirai din akan alfadari nashi alfadari a hankali yake tafiya da Abbas da Abu Sufyan suna jayikewa saboda kan annabi ya ƙara gusawa gaba gaba su ne wanda suka tsaya tare da shi su Abubakar da Umar da Ali duka suna tare an zana adadin sahabbai wanda suka zauna da su fadl da abu sufyan da sauran sahabbai duka suna tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga dangi rike dangi hannu biyu yanzu in aka ce wane ne ke gaba rike da wannan linzamin dabba wane ne Abbas dan uwan baban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in aka ce wane ne ke rike da abin da annabi yake kan shi shi ne abu sufyan ibn al-hari shi wannan abu sufyan eh, shi ma dan dan uwan mahaifin annabi ne al-hari wannan shi dan uwa ne na abdullah baban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abu sufyan wannan suka ce yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi kama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar akwai alhassan yana ɗaya daga cikin masu kama da annabi akwai ja'far yana ɗaya daga cikin masu kama da annabi don haka lokacin da aka kashe ja'far da annabi ya zo ɗiyan nashi sun azama shi ne to wannan yana ɗaya daga ciki ‘yan uwa su ne ke zamowa madogaran mutum in ya zamana akwai haɗin kai in ya zamana akwai zaman lafiya bayan da za a yi ko kowa ya wace ɗan uwanka ya wace ya barka na'am ko me kauke tsakaninku wani lokaci zai zama akwai wani abu tsakaninku amma kasancewar wannan ɗan uwana ne sai ya hana ya juya ya baka baya don haka abin da ke ƙara ƙarfafa wannan ɗabi'a shine zaman lafiya da juna taimaka ma juna ji da juna wannan shi ke sa sai zaman lafiya ya rinka ɗorewa yan uwantakan nan abu ne wanda yake yana da ƙarfi wajen taimaka ma wanda yake dan uwa ne na'am
thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin Allah ya sabkar da natsuwar shi ga ma'aiki da kuma mu'minai wa anzala junudan lam tarauha Allah ya sabkar da wata irin rindina wadda ba ku ganinta su kansu muminan ba su ganin mala'iku lokacin da suke yaƙi nan mala'ikun nan aka ce sun kai dubu goma wasu suka ce dubu takwas wasu suka ce dubu biyar wanda suka yi yaƙi a hunayi wa an zala jinudan lam tarauha wa azaba alladhina kafaru Allah ya azabtar da kafirai aka rinka kashe su suna ji suna gani aka rinka tsoro ya shiga cikin zukatansu tsoro babban bala'i ne tsoro wani lokaci ya fi abin da zai faru ma mafiya yawa abin da ake tsoro bai kasancewa amma tsoro yana sa mutum ya hallaka kamun lokacin hallaka shi me yasa kaga lokaci da ya zo wanda ake gano ciwuwuka wani mutumin da an ba shi labarin yana da ciwo kaza to tun daga nan ya lizumci shi hida kenan har mutuwa wanda da bai san cewa yana da wannan ciwon ba da zai ta rayuwar shi kamar yadda yake so don haka wasu abubuwan in Allah ya ɓoye su ɓoye su gare mu alkhairi ne amma mu ce sai mun kwalkwalo su kuma tare da cewa ya kamata a rinka kula da lafiya a rinka kula da mutum ya je ya diba ya ga me ke gare shi dan a iya magance wannan abu ne yana da mahimmancin gaske amma mutanen da me yasa suka rayu cikin kwanciyar hankali in ya zama da an takka kamar daidai dan yatsa yayi saura za ka iya ka rinka miƙewa kana tashi ka kusa kuma mutuwa kenan a da sai mutum ya ta rayuwar shi ya je nan ya dawo nan ya yi komi na shi don bai san abin da ke tare da shi ba Na'am.
a yanzu da an gano kana da kaza kasan ciwon nan bai da magani shikenan an gama to da haka sifirce wasu abubuwan ɗaya ne daga cikin ababe wanda suke suna ba mutum kwanciyar hankali na'am ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ألا يأذب تد كافرين ko dai da kashe su ko dai da tsoro da ya same su ko kuma su rinka ganin ga matansu can an kame ga 'ya'yansu can an kame akwai azaba wadda tafi mutum ya ga iyalan shi ga sunan an tafi da su za su abautar da su akwai abin bakin ciki mutum ya ga ga dukiyar shi nan ta tafi gaba ɗaya wasu ne za su amfani da ita wa azzaba alladina kafaru ko kuma mala'iku su rinka bugun mutum ana wajen yaki ba ka ganin su su suna ganin ka to shine wa azaba alladhina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki thumma yatubu Allahu min ba'di dhalika ala man yasha sannan sai Allah ya karɓi tuban wanda ya so da wanda suka ruga din suka dawo wallahu ghafurur rahim dan Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai tausayin bayan shi ne anan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan gudu da suka yi dandanan kuma suka dawo suka yi nadama wannan da aka yi kira abbas ya yi kira na ku dawo ku dawo in ya buga doki nashi ya ga dokin zai yi nawa sai ya sabta ya bar dokin ya komo duk abin da zai same shi ya same shi wannan ke nuna lokacin da bala'i zai samu mutum to in ya karaya ya koma ma Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki yana juya wannan bala'in da ya same shi ya koma mashi alkhairi kadima ka ga kai tsaye ga karaya ta zo ga musulmi sun san cewa yanzu an gaba kurum amma dandanan da suka yi nadama suka koma ma Allah sai Allah ya juya abin kuma ya koma cin nasara gare su wannan yana nuna maka kuma sahabban annabi ko da wani abu zai faru da su ba ɗaya suke da mu ba ko yanzu za mu yi ta laifuka Allah bai ce maka kayi kaza kayi kaza bai ce maka ya yafe maka ba ka san an yafe ba ko ba a yafe ba to nan kaji su da suka yi hakan Allah cewa ya thumma yatubu Allah min ba'di zalika ala man yasha Allah sai ya karɓi tuban wanda ya so bayan haka kenan sun sami yafiya a nan lokacin da wancan yaki ya faru na Uhud shi ma me ya kawo karaya annabi ne ya aje su wani wuri ya cika ku kusa daga nan ko da kun ga ana warce mu ku tsaya nan dai inda aka aje ku da suka ga kafirai sun guje sai suka je ɗiba ganima sai Khalid ibn al-Walid ya juyo masu a wannan lokaci Allah ya ce idh tus'iduna wala talwuna ala ahadin wa ar-rasul yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun kenan lokacin da kuke gudu kuna hawa sama ولا تلوون على أحد باق ويويو مقوة والرسول في أخراكم النبي ينا بايا ينا كيرنكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم بكين تكي بايا بكين تكي يساميكم wannan bayan haka sai annabi ya ce innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم waɗannan waɗanda suka juya suka yi gudu yau maltakar jama'an inna mastazallahum shaytan shaytan ne ya masu talalabiya bi ba'd ma kasabu saboda sashen abin da suka aikata wanda bai kamata ba shine saba ma ma'aiki wala qad afa Allahu anhum sai Allah ya ce ya yafe masu wannan yana nuna maka fifiko na sahabbai ko da za su fada cikin laifi ba ɗaya suke da mu ba anan sun mai tubu Allahu min ba'di zalika ala man yasha sai Allah madaukakin sarki ya karbi tuban wanda ya so bayan abin da ya faru din nan Allahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma mai tausayin bayin shi ne
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani innamal mushrikuna najasun su mushrikai kazanta ne fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada kar su rinka kusantar masallaci mai alfarma shine Ka'aba ba'da amihim hadha bayan wannan shekara ta su shekara ta tara annabi ya aika abubakar radiyallahu anhu ya yi hajji aka aika ali ibn abi talib ya karanta masu bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin kenan mushrikai dai mutane ne wanda suke kazanta ne dan haka fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da abihim hada kasurun da kusantar masallaci mai alfarma bayan wannan shekara ta su sai Allah ya ce wa in khiftum aidatan in kuna tsoron talauci ne fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi in sha da sannu Allah madaukakin sarki zai wadatar da ku daga fadlashi in sha'a in Allah ya so inna Allah alimun hakim Allah madaukakin sarki masani ne da halin ku kuma mai hikima ne yana aje kowane abu inda ya dace ya aje shi na'am
ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun Mm.
su mushrikai najasa ne nan Allah ya ce ma mushrikai najasa ne sai malamai suka ce menene ake nufi da najasa shin najasa ne irin yadda alhanzir aladai yake najasa irin danda kare yake najasa ba wajen malikiya ba irin yadda fitsari yake najasa irin yadda kashi yake najasa wasu malaman suka ce haka wasu malaman suka ce a innamal mushrikuna najasun ay kan najas suna da kama da najasa ne wasu suka ce a'a rishin haɗuwanmu da raƙuwanmu da su suna da kama da najasa kamar yadda ba mutum bai san najasa ta taɓa shi hakanan bai san mushirki ya taɓa shi to anan jumhurul ulama sun tafi akan cewa wannan najasa wanda aka ambata ma mushrikai najasa ce ta ma'ana ba najasa bace irin ta kashi da fitsari na'am ba najasa bace irin ta alade da kare suka ce dan me ka san dai kafiri wanda ya ce isa allah ne to wanda mushriki ne na'am
don haka abdullahi ibn umar ya ce akwai shirkar da ta fi ka ce isa dan allah ne to amma tare da haka an yarda ka auri mata wadda take akan addinin nasara an yarda ka auri mata wadda take kan addinin yahud zufar jikinta ba zai taba ka ba taba zai iya taba ka na'am kuma ba a ce ka wanke ba in zufar da ta taba ka wannan na nuna wannan najasa da ake magana ba najasa ba ce wadda take irin ta fitsari da kashi Mm.
a'a aikin su dai kazanta ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kamo sumama cikin masallaci aka aje shi na'am zufar shi tana taɓa wannan ƙasa ta masallaci annabi bai ce ku ebo ruwa ku zuba ba kamar yadda ya ce lokacin da balaraban nan ya yi fitsari ku ebo a riko ala baunihi sajlan min ma annabi ne ce ku zuba ruwa ga fitsarin shi wannan mutum da ke an ɗaure shi cikin masallaci ba a ce a zuba ruwa wajen zuba shi ba wannan ma yana nuna cewa najasa ce wadda take ta ma'ana ba najasa ba ce wadda take ta haƙiƙa Mm.
wannan jumhurul ulama haka suke akai ibn hazm ya ce duk wanda ya ce mushriki ba najasa bane kafiri ne na'am
ya ce Allah ne ya ce innamal mushrikuna najasun na'am
kai ka zo ka ce ba najasa bane menene ne nufi to kun dai ji wannan dalilai wanda jumhurul ulama suka aje yana nuna lalle kafiri najasa shi najasa ce wadda take ta ma'ana ba najasa ba ce irin ta kashi da fitsari na'am don haka ko da an yi katari mutum ya yi rashin lafiya a ɗebo jinin arni a sa mashi cikin jiki wannan bai nuna cewa ya kwashi najasa ya zuba cikin jikin shi na'am
ko da jini arne zai baka jini ba ka cewa an ɗauko najasa cikin jikinka an sa maka saboda shi arnan nan najasa shi najasa ce ta ma'ana abin da ke ƙara nuna haka allah maɗaukakin sarki da ya tashi kawo ababe wanda suke rijis ya kawo giya ciki ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaytan kenan giya da caca wal ansab da gumaka wanda za a rinka kafawa ana bauta masu wal azlam da ababe wanda suke duba da su kara da duba rijisun ai najasa ne ƙazanta ne kaga wannan rijis din ya jero giya wajen malikiya giya najasa ce amma abin da ke mafi rinjaye giya ba najasa ba ce don haka waɗanda ke tambaya akan turare wanda ke ɗauke da kuhul ta kaka za mu shafa su a jiki giya ba najasa ba ce najasa wadda take irin ta fitsari da kashi sai dai wajen malikiya malamai suka ce dan me saboda annabi lokacin da aka haramta giya sahabbai sun rinka zudda ta fi sikakil madina a cikin hanya suka rinka zudda ta kuma annabi bai ce ku zo ku zuba ruwa gare ta ba kamar yadda ya ce lokacin da balaraban ƙauye ya yi fitsari kenan wannan yana nuna ba najasa ba ce ita ma najasa ce ta ma'ana Na'am.
sannan da aka zo sai aka haɗa ta da gumaka ba a cewa in ka shahi gunki ka je ka wanke hannunka ba a cewa in ka taɓa wannan kara wanda suke duba da su ka je ka wanke hannunka to wannan ne yasa malamai jumhur suka kasa najasa bainal ma'nawiyya wal hissiyya kenan abin da ya shafi mushriki najasa ne wadda take ta ma'ana ba najasa ce wadda take irin ta fitsari da kashi ba sai Allah ya ce fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada bayan wannan shekara ta tara kasu kusanci masallaci mai alfarma mun yi bayani bayan me suke in suka zo masjid al-haram za su cire kayan su ne su yi tsirara wai a ganinsu ba mu bauta ma Allah da kaya wanda muke saba ma Allah da su su falsafa su kenan sai Allah ya suganta wannan aiki cewa abu ne wanda yake bi da kyau mace ma za ta yi haka sintir din to wannan kaga aiki ne wanda yake kazanta ne amma kazanta wanda take ta ma'ana dan haka Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan in talauci kuke tsoro makka da yawa mahajjata suke kawowa suke zuwa suke yanzu duk waɗanda suke yin zuwa su yi umra a cikin ramadanan nan nawa suke kwasa in za su je da ita kuɗi can za su kashe su wannan abin yana ingiza tattalin arziki na Saudiya ba kaɗan ba yawan musulmi da ke shiga su ba da kuɗi don shiga su ba da kuɗi don hajji su je su kashe kuɗinsu a can su zo su sayi kaya wanda za a kawowa to kenan a ce ba mushrikai kar su zo akwai tangarɗa wajen tattalin arziki annabi sai ya hana sahabbai su kalli wannan abu wanda suke gani zahiri cewa in talauci kuke tsoro wa in khiftum ailatan in talauci ku- in kuka ji tsoron talauci to wannan kai ya dame ku kasancewa wannan ta hanya ta liƙe Allah yana da hanyoyi daban-daban wanda zai buɗa fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha da sannu Allah zai wadatar da ku daga fadlashi in ya so suka ce ɗabi'a ta arziki tun da ɗan adam ke ciki yake ganin yankewa arziki in wannan kofa ta toshe ta arzikin shi sai Allah ya buɗa mashi wata kofa na'am wannan ta toshi wannan ya Allah ya buɗe wannan suka ce tun lokacin da yake cin abinci da cin abincin mahaifiyar shi in ta ci ya ci yana cikin ciki in ta sha ya sha yana cikin ciki ana haiho shi wannan cibiya wadda ke haɗa shi da mahaifiyar shi wanda abinci ke kwararo mashi ta hanyar da sai a yanke ana yanke wannan hanya ta cin abincin shi sai nonon mahaifiyar shi ya rinka zuddo ruwa Allahu akbar an daɗa wannan hanya ga wannan hanya ta samu nono kuma zai koma yana sha yana sha yana sha yana kai lokacin da zai zamowa wannan nono ya dakata kuma ana cewa an yaye shi an hana shi shan wannan nono kuma Allah sai ya buɗe mashi cin abinci kala-kala har ƙarshen rayuwar shi Allah to don haka malamai suka ce kasancewa an daɗa wannan hanya Allah maɗaukakin sarki yana da wasu hanyoyi wanda zai buɗe ma ɗan adam na cin abinci don haka duk wanda ke tunanin cewa zan taushe ma wani hanyar cin abinci an ya kaɗe to wannan mutum ne wanda bai san Allah ba da ya san Allah sai ya bar al'amurra su rinka gudana yadda Allah ya so su gudana amma kasance ka daɗa wannan kakai tsammani shi kenan Allah maɗaukakin sarki yana buɗe wasu wanda ba ba ka tsammani wani lokaci wanda aka daɗe ma wannan hanyar zai ce ƙarama da aka yi Allahu akbar kenan a nan Allah ya ce wa in khiftum ailatan in kuna tsoron talauci to kan ku ji bakin cikin cewa an hana mushrikai su zo su yi dawafi don haka za ku samu tangarda ta tattalin arziki a'a ku dogara ga Allah in kuka rike Allah kuka dogara gare shi shi Allah fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha da sannu Allah madaukakin sarki zai wadatar da ku daga fadlar shi in yaso Mm.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mashi mafita wa yarzuquhu Allah ya arzatar da shi min haythu la yahtasib la yahtasib ta inda ma bai tsammani na'am wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusran duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sa mashi sauki cikin al'amuran shi fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi in sha da sannu Allah madaukakin sarki zai wadatar da ku daga fadlar shi in ya sha in ya so inna Allah alimul hakim Allah madaukakin sarki masani ne da halin ku wajen bangaren wadatuwa ko talauci Allah ya san da cewa kuna karuwa wajen kasuwanci da mushrikai to kuma yana da hikima da yace kan mushrikai su zo yanzu in ka kalli Saudiya wajen bangaren tattalin arziki wannan dukkan yana daga cikin alkawari na Allah wanda yake ɗauka ga wadatar da mutanen Saudiya Allahu akbar Allah madaukakin sarki ya ce a walam numakkin lakum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna ababe duk waɗanda ake yi a duniya wasu ɗiyan itacen maganar surudiya a ce ɗiyan itace wanda ake gani wai daga nan ake yin su bata taso ba wasu za ka ga ɗiyan itace wanda ba ka gani a dukkan duniya sai surudiya sai ka ga irinsu Allahu akbar yanzu ba yana ɗaya surudiya tana daga cikin ƙasashe wanda ke cikin jin daɗin rayuwa na'am kai kanka in ka je can kamun ka dawo in jikinka mai ɗauka ne sai in ba dan wahala ta aikin hajji da umra ba da mutum sai kaga ya sauya da kuma yanayin su wanda yake yana da ɗan zafi yana sa mutum ya yi baki ko abin da ya kama da haka in ba dan haka ba wajen dai a ci a sha a more na'am to saudiya suna daga cikin waɗanda suke jin daɗi har yanzu kuma Allah ya ce fasaufa da sannu har yanzu muna ganin fasaufa ɗin nan tana aiki ga waɗannan mutane wanda Allah ya kawo harami awwala baitin wudi alinnasi ya aje a ƙasarsu fasaufa yughnikum Allahu min fadlihi in sha wa in khiftum ailatan fasaufa yughnikum Allahu min fadlihi in sha in talauci kuke tsoro to da sannu Allah madaukakin sarki zai wadata ku da fadlar shi in ya so inna Allah alimun hakim Allah masani ne da halin bayan shi kuma hakimun mai hikima ne yana aje kowane abu inda ya dace ya aje shi ina ga lokaci ya kai na ya kamata a ce mun dakata ko?
na a ciki da tambayi Ha? yanzu muke son mu tashi saboda ababe wanda za su biyo baya ba
tambayi musamman akwai tambayoyi in akwai tambayoyi in Allah ya sa an sani sai a karba su kuma akwai bakon malami yana yiwuwa wanda za mu yi a yanzu shi ma muna son mu bashi lokaci wanda zai kara mu da shi Eh, dan haka in akwai tambaya in Allah ya sa an sani sai a karba in ba a sani ba sai a bada lokaci